بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا أمة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mu wannan yini mai tarin albarka yini laraba wanda muke gabatar da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin sala al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci namu na usman bin affan unguwar hamadu kafi fadar jihar gombe yau laraba shi daga watan rajab ko a sha'aban kai shi daga watan sha'aban yau hijira na da shekara 1443 daidai da takwas ga watan biyu afon takwas ga watan uku miladiya 2029 ne ya wato tara ga watan uku miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci domin ci gaba da wannan darasi kamar yadda muka saba idan masu bibiyar musulmanta ba a makon da ya gabata malam yana mana karatu game da wancan hadisi na abu huraira wanda ya ce mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku zai yi sujada fala ya baru kama ya baru kulba'ir a cikin wannan hadisi ma da yake ta yawo da mu a ciki domin a ƙara fitowa da al'umma abin a fili mun ji yadda yake cewa shi raƙumi ga inda yake durƙusawa kuma halin da aka yi hali ne na siffa siffar da raƙumi yake yi wannan siffar aka hana ka yi sujada a kanta daidai bayanai sun gabata inda za mu ɗora ayau a shafi na 114 daidai inda mala yake cewa wali haza yan bagi an yi tana ba lihaza hatta ya kuna hadal hadis maliki cewa saboda haka ya kamata an yi tanabbaha mu faɗakar ko mu nusar lihaza akan wannan hatta ya kuna hadal hadis har wannan hadisi ya zamto shi hadisin abu hurairah radiyallahu anhu muwafiqan لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه حديث أبا هريرة يداتي ده حديث وائل بن حجر الله تعالى يقار موسو أمينتي ديردا الدال على أن ركبتين تقدمان حال السجود خلافا لمن قال إنه يدل على أنك تقدم يديك yake cewa ya yi shimfiɗa ko sukuwa da zamiya akan wannan hadisi domin hadisin zamto sun nusar hadisin abu huraira da hadisin wa'il bin hujir Allah ta'ala ya ƙara musu yarda su yi nuni cewa abinda manzan Allah yake nufi shine mutum ya fara gabatar da guyoyinsa a yayin sujada kilafan saɓanin liman ƙala ga wanda ya ce innahu yadillu hadisin ya nuni ala annaka tuqaddam yadayka akan ka fara gabatar da hannayenka wala takiru ala rukubatayk kar ka fadi sujjada kan guyoyinka li'anna al-ba'ira inda al-buruki yukiru ala rukubatayk domin wai shi raƙumi idan ya tahi zai fadi to iya faduwa ne akan guyoyinsa walakin man kana ajizan amma wanda ya kasance gajiyayye ne dattijo ne ko iya da larura au kana fi rukubatihi waja'un ko a gwiwarsa akwai ciwo yine waja au ma ashbaha zalika ko abin da ya kama da wannan fala haraja alaihi babu lafi a kansa an yi kaddim ya dai kabla rukubatihi ya gabatar da hannuwansa kafin gwiwoyinsa an gane malam duya ya yi wa hadisin fiɗa da hadisin wa'il ɗin da hadisin abahuwar duka Allah ta'ala ya ƙara yadda da su da ƙarshe ya fidda sakamakon da ake so a samu a hadisin umarni ga wanda yake da lafiya mai iko da kuma rukusa da sauƙi akan gajiyayye kuma larura dukkan dokar musulunci haka take dama akwai abin da dole ne akan sahihi mai lafiya akwai abin da dole ne amma idan kana da larura wannan dole din shari'a ta dauke mashi isa suke cewa ad-darura tutbihul mahdurat ita larura tana halattar da abin da yake akwai akwai hanzari akan sa ana ganewa sallah a tsaye Allah ta'ala ya ba mu umarni mu yi amma mara lafiya ko mai larura an ba shi dama ya zaune amma idan lafiyar ka kalau kai saula a zaune sallaka ba ta yi ba ana fahimta amma mai nafila in sallaci ta nafila lafiyar ka kalau za ka yi ta a zaune amma rabin lada za a baka ga wanda ya tsaye ana ganewa saboda haka idan har lafiyar ka kalau to malam ya ce abinda hadisi yake nunarwa idan za ka yi sujada guyoyinka su fara zuwa zan kuma hannayenka su biyu baya amma idan da larura ta tsufa ko ta ciwon gwiwa ko ta wani abu makamancin wannan to sai ce ai shari'a ta ba da dama idan da larura a yi abin da yake shine damar wannan mai larura sai hannayenka su fara zuwa daga baya kuma guyoyinka su je kasa an bayyanta nan وقد ألف بعض الإكوة رسالة سماها مالك أسمين كيتوا وأنسو دقى ينقوا سربوتا رسالة kamar handa awo daga ko ɗawan ɗan ƙaramin littafi wanda suka sanya mai suna fatahul ubud fatahil ubud fi wada'i rukubai fi wada'i rukubatayn qabla lidaini fi sujud ɗaliban ilimi ko malamai a saudiya sun yi rubutu a kan wannan masana da fatahul ma'abut fi wada iri kubai ne ƙabula laidai ne fi sujud buɗi ga abin bauta buɗi daga allah kenan wajen gabatar da guyoyi kafin hannaye a sujada wa aja da fiha wa afada yake cewa akwai abubuwa masu mahimmanci da fa'idoji a cikin littafin an gane wannan sai a yanzu malai ka mana karshen wannan matsala da idan za ka yi sujada guyoyinka su za su fara zuwa daga baya kuma hannun ke je wannan shi ne abinda malan ya fito da shi fili a cikin hadisin da mazan Allah yake cewa fala ya baru kama ya baru kulba'ir idan za ku yi sujada kar ku faɗi irin faɗo da raƙume ke yi a gane da kyau aikin lokaci daya ba za ka saba da shi ba musamman an saba zuwa da hannu da yaran da matasan da dattawan da tsofaffin duk sabo ya sa kusan dukkaninmu da hannu muke fara zuwa sujada domin irin karantarwar da aka samu a da saɓanin bincike na ilimi da malamai suke yi wajen da an fahimci ba kuskure yanzu kuma ilimi sai bayyana da abin da ke shi ne daidai ana ganewa lokaci ɗaya canjawar za ta yi wahala amma kan marrana kanka ka dinga bawa kanka assignment ko da na filfili a gida ko da kwatantawa har sai ka ɗore ka saba amma magana ta biyu idan har kana da larura ko tsufa ya zo ma yin hakan zai baka wahala ko zai jefa ka cikin damuwa to shari'a ta ce la yukallifu lahu nafsan illa wusaha in ka san akwai takura ko ƙarin jinya ko jan lokaci ga jinya ta warkewa to musulunci ya ce Allah baya ɗora wa ɗan adam face abin da zai yi ita kansa tsayuwar sallar ma idan baka da iko kai a zauna aka ce ana ganewa Allah ya samu gani maliki cewa alhai'a alfi'liya lisujud kamanceceniya ta aiki yanda ake so masallaci tsinci kansa a cikin sujada da wace gaba ake sujada ya ake yi gabanka ya ake so ka aikata da su a lokacin da kake sujada wannan shi ne abin da malam zai faɗa na ɗaya yasjidu ala adaihi as-sab'a masallaci zai yi sujada akan gabansa guda bakwai gabbai guda bakwai da su ake yin sujada jabhatuhu ma anfihi goshinsa tare da hancinsa gaba ɗaya kenan a kiyaye da yawa daga cikin masallata ba sa sujada hancinsu ya taba ƙasa in sun dungura goshin ƙasa shi kenan amma da goshi da hanci tafiye su ɗaya a sujada a jabahatu wal'am da goshi da hanci su ne gaba ta farko a sujada matuƙar babu larura ana ganewa yadda goshin ke taba ƙasa hakanan ake so hancinka ma ya taba ƙasa yayin sujada haka ma'aikin Allah ya yi kuma haka ya koyar sallallahu alaihi wasallam jabhatu kuma an fi goshi tare da hanci wa haza ni udwun wahidu sai malaki cewa wannan gabace guda daya goshi da hanci gabace guda daya fal anfu tabi'un laha shi hanci iya bin goshi ne ana ganewa li'annahu ghayra mustaqil domin hanci ba cin gashin kansa yake yi ba goshi yake bi duka a tare suke gabaɗe ci sai walkafai sai tafukan hannu guda biyu na dama da na hagu su ma da su ake yin sujada a kifa su a ƙasa yan yatsun su kalla alƙibla kuma a meke yan yatsun ba a takure su a guɗe ba a meke su duka a shimfiɗe a haɗe kuma a haɗe tsakanin sannan su kalla alƙibla an samu gaba ɗaya goshi da hanci an samu hannun dama an samu hannun hagu ana ganewa yawa sai warkubatai sai gwiwoyi guda biyu gwiwon hagu da gwiwon dama su ma sai sun taɓa ƙasa yayin sujada matuƙar babu larura wa a ɗarafin ƙadamai da kuma can ƙarshen 'yan yatsun ƙafafu ƙarshen 'yan yatsun ƙafafun ƙafar dama da ƙarshen 'yan yatsun ƙafan hagu su ma'ana su taɓa ƙasa su ne a ƙaraf alƙadamai ta wannan su ne gaɓai guda bakwai da ma'aikin allah yake cewa allah ta'ala ya ce a yi sujjada kan wannan gaɓan goshi da hanci ɗaya hannaye guda biyu uku gwiwoyi guda biyu biyar can ƙarshen 'yan yatsun ƙafa guda biyu ya zama guda bakwai to duk masallaci ana so ya kiyaye wannan ƙayayin sujadarsa ya kiyaye ƙarshen 'yan yatsun ƙafarsa sun taɓa ƙasa guyoyinsa sun taɓa ƙasa tafin hannayensa sun taɓa ƙasa gocinsa da hancinsa sun taɓa ƙasa wannan shi ne sujada a kan gaɓai guda bakwai maliki cewa la yarfa minhuma azman wahidan ba dagewa kashi daya ko gaba daya daga cikin waɗannan gabbai guda bakwai ba li'anna Allah amarna bi zalika domin Allah ta'ala ne ba mu doka mai wannan din fa fi sahih al-bukhari a cikin littafin Imam al-bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhu ba hadisin Abdullah dan Abbas Allah ta'ala ya kare da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala ya ce umirtu an bani umarni an asjuda ala saba'ati azumi na yi sujada a kan ƙasusuwa guda bakwai su ne gaɓai guda bakwai sun mafassara hannabiya sallallahu alaihi wasallama sannan mazan allah ya rarrabe waɗannan gaɓai guda bakwai da cewa alal jabha goshi wa ashara biyadaihi ala anfihi sai nuni da hannunsa har zuwa hancinsa waledain da tafukan hannaye guda biyu wa rukubatain da gwiwoyi wa tsarafin kadamai da can ƙarshen yan yatsun kafa wala na fitu athiyab wa sha'ab kar mu shimfiɗa gashinmu ko kar mu shimfiɗa tufa yayin da za mu sujada an gane su larabawa suna da gashi da yawa har mazajensu ba balantana matayensu to wani lokacin sai balarabe ya zubo gahinsa gaba sai ɗora goshi a kayi sujada wani kuma zai ja mayafinsa sai shimfiɗa shi a ƙasa da ya sujada a kansa an gane da niyyar cewa bai yadda da tsarkin wannan ƙasar ba bai yadda da tsarkin wannan ƙasar ba da wannan niyyar shi yasa yake irin wannan sujada din amma idan da larura ta zafin rana ya halatta ka shimfiɗa riganka ko wani rawaninka ka yi sujada a kan kayanka ya halatta amma abinda malamai suka ce mazan Allah ya yi hani a wancan lokacin masu yin hakan suna itikadi kasar da za su yi sujada ba ta da tsarki sai su shimfiɗa gashinsu ko su shimfiɗa mayafinsu sai su ɗora goginsu a ka ko mazan Allah ya ce ita ƙasa Allah ta'ala ya sanya min ita ɗuhuran mai tsarki ce kuma ya sanya mai ta wajen yin alwala ce matuƙar marasa ruwa har tsawon shekaru masu yawa ana ganewa amma yanzu mace ma kafin ka samu wanda za ta shimfiɗa gahin ta yi sujada a kansa a yi za a yi wahala ba da namiji su ma yi sun yi aro da na kanti ko yi sun yi attachment amma gashinsa dai na gaskiya da gaskiya a ce gashinki ne har ya zubo kin yi sujada a kansa kai zai wahala sai dai an je wajen iyaye mace wajen maiduguri maiduguri ɗin watakila a nan za a iya samu amma daga nan abin da ya nan a yi sai dai haƙuri kuma allah ta ala ya tsari ana ganewa to shi manzan allah ya hana su wannan ɗin kar a shimfiɗa wani abu a yi sujada a kansa da niyyar wai ƙasar ba ta da tsarki kamar yadda yan shiya suke yi duk ɗan shiya rikirkeke wanda ya san abin da yake a shiyar idan zai sallah iya da wani dutse a lijihunsa wani hogen ƙasa ko jiba zai da shi oho wai ƙasa ce ta karbala can iraq inda ake yi tikadi an bini sai na aliyu allah ta'ala ya ƙare da shi wai wannan ƙasa da ita an sun je sujada a kan ta suke yin sujada duk inda za su yi sallah in sun je su ɗora goyi su ɗauko ƙasa tana aljihun su na ma su ɗora goshi a kanta wai itikadin su ƙasa ba ta da tsarki wannan ƙasar ba ta da tsarki kuma ko a saudiya za su yi sallah a kaski amma ga su shiyar da suka san abin da suke yi a nasu tsarin a wancan layi suna da wani kasashen aljiyunsu kaga wannan haramun ne haramun ne wannan wani itikadi ne batil wanda laisa fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah wannan itikadi nasu baya alqur'ani ko baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce mi haka ba wa qila huda huda rasulillah su waɗannan ɗin ma da suke yin da wannan manufar a lokacin mazan Allah sai ta ga musu burki kar wanda ya ƙara shimfiɗa gahinsa kar wanda ya ƙara shimfiɗa tufarsa ya ɗora goshi a ka da itikarin cewa ƙasar bata da tsarki sai dai in akwai zafin rana to ya halatta ka sa wani abu ya kare ma zafin rana wani ba matsala ba ne wallah ba ana wa fi lafzin wa fi lafzin sahihin umirna an nasjuda ala sabati azumi a wata ruwayar can an ce umirtu a wata ruwayar kuma an ce umirna an umarce mu mu yi sujjada akan kasusuwa guda bakwai wa fi sahih muslim fi riwayati al-kaffain badalu yadayn a ruwayar muslim ba ta cikin bukari ba sai aka ce wal kaffaini a ruwayar littafin bukari kuma wal yadayn aka ce ana ganewa amma ruwayar cikin musulmi kafai ne aka ce ba a laidai ne ba amma duk abu ne guda ɗaya a wal kafai ne badalu laidai ne tambihun malai ce faɗakarwa ba nas waɗansu daga cikin mutane yasjudu wa ya ji alutufurin ibaham huwa lazi yali al'adda wal baƙi marfu'an waɗansu daga cikin mutane jimalin musulmin idan sun yi sujada suna sanya al-dufuril ibham al-ibhama wannan shine ibham babban dan yatsa ibhama sabaha wusta bunsar kunsar an gane sai su sanya wannan babban dan yatsa su huwa allazi yalil arda shine yake taba kasa wal baqi marfu'an sauran kuma su dage su haka da haka suke sujada wannan ai wahala wahala ce ai an gane ko wallahi wahala ce duk inda bid'a ta gida ma wahala ce ya ce wanda ya shimfida hannunsa ai sai ya fi ka kwanciyar hankali akan wanda ya makare ya haka ana ganewa to sai malik ke cewa wa'ansu sun zo da irin wannan bidiyoyin sai su shimfida dan yatsan su wannan babba a ƙasa shauran kuma su dage shi marfu'an fahal naqulu fahal taqulu al-ibham masal arda aw yusfiru alladhi masal arda haza gardun maliki ta wannan kuskure ne a sanya dan yatsa al-ibham shine mai taba kasa ko farcen jikinsa zai taba kasa sai maliki cewa haza galdun wannan kuskure ne wa ana ashukku fi sihhati haza maliki ne ina kokonta ina suka samu wannan magana ta su ba wani dalili mai kyau balla budda min nau'il ittika wannan wani nau'i ne na wahalar da kai ina ittika'i wahalar da kai da kuntatawa rayuwa kawai amma ma an zara lawa bai misu ba na biyu ya ji alkafaihi imaman imma mai sallah ya zo kaji gabar da za ka yi sujada a kanta ita ce goshi da hanci da gwiwoyi da tafin hannaye da kuma ƙarshen in yatsu kafafuwa abu na biyu za ka sanya kafaihi wannan tafukan in yatsunsa hiyal jabhati kuka miƙar da su su yi daidai da goshinka ana ganewa idan ka tayi sujada an baka zaɓi ka miƙar da hannunka da 'yan yatsu su yi daidai da goshinka inda ka sanya goshinka 'yan yatsunka ma ka miƙar da su su yi daidai da goshin shari'a ta baka dama idan za ka yi shi ne hiyalin jabhati wa anfihi ka meƙar da hannu su je daidai da goshinka ko hancinka gama fi sai muslim kamar yadda aka yi tabbata cikin littafin muslim hadisin wa'il bin hujr radiyallahu an hadisin wa'il bin hujr Allah ta'ala kare da shi yake cewa a fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen siffar da manzon Allah yake yin sallah falamma sajada sajada baina kaffaihi idan manzon Allah zai sujada iyaye sujada tsakanin tafukan hannayensa idan ya shimfida hannayen sai ya sanya kansa a tsakanin tafukan hannayensa guda biyu ma'ana iya meke hannayen su je daidai da kansa ko goshinsa a yayin da yake yin sujada warawa abu daud min hadisi wa'il radiyallahu anhu akwai hadisin da abu dawud ya fito da shi shi ma daga sahabi wa'id falan ma sajada a lokacin da mazan Allah zai sujada wada'a jabhatuhu baina kaffaihi mazan Allah sai sanya goshinsa a tsakanin tafukan hannayensa guda biyu an gane an samu dalilai masu ƙarfi hadisin cikin muslim da hadisin cikin littafin abu dawud wanda manzon Allah an tabbatar da ya taɓa yin wannan wa khairul huda huda rasulillah na biyu aw hiyal mankibaihi ko ka ajiye hannayenka daidai kafadunka an gane ku in za ka yi sujada an baka dama tafukan hannayenka ka ajiye su a baya daidai sujadar daidai kai kafadunka sai ka tura kanka gaba kai sujada ba sai ka miƙar da hannuwa wajen kai ba a sai ka yi baya da su su ma dun mai sallah an ba shi wannan damar fafi abi dau a cikin littafin malam abu dau fi ihda ruwayat hadisu abi humaydin radiyallahu an a daya daga cikin ruwayoyin hadisin abi humayd Allah ta'ala kare da shi yake cewa summa sajada sannan mazan Allah yayi sujada fa amkana anfuhu wa jabhatuhu mazan Allah sai tabbatar da hancinsa da goshinsa a ƙasa wa naha yadayhi an jambihi sai ya matsar da hannayensa daga hakarkarinsa ba a makale hannaye a jikin hakarkari yayin sujjada ana budawa shine wa naha yadayhi an jambihi sai dan buda hannayensa daga hakarkarinsa wa wada kaffaihi hazwa min kibai sai ya sanya kuma tafukan hannunsa daidai kafadunsa a yayin da yi sujjada haka sahabi abi humaid ya rawaito yace manzon Allah yana yin wannan daga wancan ga dalili wannan ma ga dalili to wannan fa shine tanwi'u sunna ya yan uwa wannan shine sabunta sunna ko nau'anta sunna musulunci ba addinin gargajiya bane ba addinin al'ada bane addini ne na aiki da nasin da ya tabbata kar wani ya makale wata sunna yana ganin in ba ta sa aka yi maka ban bata yi wa a ina ka samu wanda kake yi ai za ka ce hadisi ne baka shi manzan Allah ne yi to shi ma mai waccan ɗin madogararsa madogarar kai da ce madogararsa yi shi ma ba kansa ba ne hadisin ai manzan Allah ne yi kuma ya burwa yin har zuwa kan sahabi har aka ce ga abin da manzan Allah ya yi abin da ka ɗauka dalilanka shi ma abin da ya ɗauka dalilansa to mai abin rigima ciki kuma aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam an ce hikimar nau'anta wa'ansu ayyuka a suna domin ya zamto akwai nishaɗat yau in kai wannan ko wani sati in kai wannan wani sati zai kai wancan kuma zai ƙara wayarwa da al'umma kai cewa sunar manzan Allah akan wasu ayyukan ba guda ɗaya ba ce ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan to ina wa'azu daga cikin malamai ya kai wannan fahimtar wani zai makalewa wata suna guda ɗaya kuma an akwai wa'an sunnoni da suka nuna za a yi abu saɓanin wannan sai ya ɗauɗe ya makale ya maida ita wani identity nasa kawai ko ta ƙungiyarsa idan har ba a zo an irin wannan ba idan aka samu mai zafin baki ma sai kafarta mutum ko ya kore shi daga sunar akan kawai an saba mawa abin da ka fahimta ni kuma na ɗau wani abin da na fahimce shi gaskiya ne ya kamata mu dinga yi wa kanmu adalci sunan nan ba gidan kowa aka yi ta ba ba ta gidansu kowa ba ce sunar manzan Allah addini da kowane musulmi ba a gidan kowa aka kirkirbin suna ba a wannan rayuwa suna daga gidan manzan Allah ta fito da shi da sahabbai ko manzan Allah son mutane yake ba ko rasu yake ba bashiru wala tu'assiru manzan Allah da kansa yake cakuwa mutane albishir kar ku kore su daga cikin addini yassiru wala tu'assiru ku ku sauƙaƙawa mutane kar ku kuntatawa mutane amma yau wani ya makale wani abu wanda in ka takura masa ya bi da kai inda ya gano hadisin da yanda ake sa hadisi a ra'ariya a tace waye inganta waye bai inganta ba wallahi ba zai iya ba kaga wannan ya mai da addini al'ada gargajiya ya mai da shi kamar ra'aitan nas kawai yanda muke yadda manzon Allah ya faɗi wancan ya faɗi wannan to haka nan abin yake a sallama a sallah sallama a sallah zaka iya yin daya dama daya hagu zaka iya yin guda daya duk yayi akwai wata ma wanda ba a rayawa da yan gabar din da yan yamma duk ba a rayata manzon Allah sallama da yake me assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi yayi wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullahi bangaren hagu to wasu mai suka ma wannan sai su mata su ce din da wani ya rike wancan wani ya rike wancan Allah kuwa in haka za a yi dinai ba za a fahimce shi ba yi in dai ya tabbata manzan Allah ya taura kowa ne yau kai wannan in ka ga wani iya wani kan ka kyamace shi madogararka shi ne madogararsa a yi shi ma ba kasuwa ya je siyo ba idan mun za mu gane addini ba wani complete za dinga samu a cikin mutane ba wani rigima na fahimci wannan shi nake yi kai ma ka fahimci wannan shi kake shi kenan aqida ta hada mu sunna ta hada mu to me abin rigima a ciki Allah ta'ala ya samu gani malike cewa warawa an da sa'i min hadisi wa'id akwai hadisin da imamun da sa'i ya fito da shi shi ma daga hadisin wa'id bin hujjar yake cewa fakabbara warafa a yadai mazan allah sallallahu alaihi sallam da ya tahayin sallah sai kabbara sai daga hannayensa ya ani ta kabiratul ihram ma'ana kabbaran harama hatta ra'aitu ibhamaihi qariban min uzlaihi yi muka hango ibham wannan babban dan yatsa sai da ya kusa daidai da kunuwa mazan Allah da ya daga ana ganewa falamma arada an yarka mazan Allah da ya nufi zai ruku'i kabbara wa rafa'a yadayhi sai kabbara kuma sai daga hannayensa an fahimta sun marafa rasahu sannan sai ɗago kansa daga rukui nan ba a daga hannu dama faƙala sami allahu liman hamida sai ce allah ya ji wannan wanda yake masa godiya su makabbara sannan sarki yin kabbara wa sajada mazan allah ya sujada fakanat ya dahu min uznaihi fakanat ya dahu min uznaihi hannayensa suna daidai da kunnuwansa ala mawdu'in ladhi istaqbala bihi ma as-salah akan fiskar da suka fiskanta wajen yin sujada kaga an ce ma daidai kafa na hadisin mu na farko daidai ina goshi hadisin nan mu na biyu daidai ina kafadu hadisin mu na uku daidai ina kunnuwa kowanne da ingantaccen isnadi manzon Allah ya wannan an gane da ke ku ko dan shi ba a gani ba za ta so wani sirri na ba so wani sirri na. eh a to ai suna ba wani sai a hankali suna ɗaya ce kawai a zo a bita ya zo na lafiya kawai ba ta gidansu kowa ba ce addini na Allah ne na manzan Allah ne kuma da dukkan musulmai ne kuma a galabiya da yake shaɗan shi ne wanda yake zuwa ya sa mutane su yi asarar lada duk abin da ya fito fili a kansa ake bala'i kaga dan na zo na yi sujada hannaye na daidai ka faɗuna wani ma bai gani ba na tura shi gaba ya daidai da goshi na wani ma bai gani ba amma sallama da yake a bace za a ji a gani sai ce ku zo ku saba nan wa'anan wa'anan su rike nan waɗannan su rike nan a dinga rigima wa'an su ma ana ganin kamar in sun yi kaza sallarsa ba ta yi ba wallahi shiɗan ne shiɗan kuma dama ya yi alƙawarin sai ya ɓatar da dewa daga cikin musulmai sai ya jefa musu wasu wasu a cikin addini allah ta'ala ya ba mu ikon ganewa malik ke cewa fa'izan aliyadani lahuma makanani malam usamin ke cewa hannaye wajen ajiye su yayin sujjida suna da bigire guda biyu imma an ya kuna mahazaini liljabha wal'am ko ka tura su daidai goshi da hanci su yi gaba kenan wa ya kuna sujud bai na kuma ya zamto goshinka iya tsakanin hannayenka guda biyu wa imma an ya kuna mutaakirai ko hannu suna baya ba su gaba ba ala hazo limin kibai daidai kafin duk mazan Allah yawan sallallahu alaihi wasallam abu na uku yabsutuhuma al-ardi mai sujjada hannu sai ya shimfudar da su a ƙasa shimfuda su ake yi ba dunkulewa ake yi ba a shimfuda su yan yatsun su me yake kuma a haɗe tsakaninsu ba a ware tsakaninsu ba a haɗe tsakanin a shimfiɗa su kuma su masu kalli al'ibla shi ne ya su ɗoma al'art a shimfiɗa hannayen a kan ƙasa su kalli al'ibla kuma a haɗe tsakanin ‘yan yatsu ba wara su ake yi ba ina fata kuna ganewa haɗe su ake kuma a shimfiɗar da su kuma a mai da su abu na hudu ya muddu a sabiha ilil ibla za ka meke su su makansu yan yatsun su kalla al'ibla ba su kalli arewa ko kudu ba a su ma al'ibla za su kalla inda goshinka zai kalla al'ibla hakanan yan yatsun hannayenka aka baka doka su kalla al'ibla ya muddu a sabiha ilil ibla mulsikan ba zuwa bi ba kowanne ya ɗan farar ɗanwansa ba wara su ake ba haɗe su ake yi mulisikan ba zuwa bi ba kowanne haɗe da ɗan'uwansa ana ganewa haka ake yi in ba haka ke baka gyara dare bi ma ba amfanin karatun kenan kuma amfanin zuwa karatun kenan in abu ya inganta daga manzan Allah ya yi ka ajiye na kanada ka ɗauwan da inganta ka ci gaba dai daga nan har mutuwa ku malike cewa rawa abu daud kun ga duk abin da mala ya kawo sai kawo hadisi duk abin da ya ce ga abin da za ka yi tusi ya goyi bayan maganarsa da hadisi kuma wannan shi ne maganar addini duk abin da za ka ɗora mutane ka ka ba su doka to kai bakin ɗin magana ka da hujja manzan Allah ya yi ko sahabai sun yi amma ba da zari ido ba an gane ko ko cika baki duk wannan kasuwar yanzu ba ta ce addini da dai an yi ta barazana an yi ta zari ido amma yanzu mai manzan Allah ya yi in kayi kayi kayi hatu burhanak kawo dalili wannan zare idan kasuwar ta daina ci yanzu yara da yawa sun yi ilimi ilimi ya yadu kaza kaza kaza eh to malam kawo mana dalili a bukari ko a muslim abu dawud ko nasa'i ibn maja ko mu wada ta imamu malik duk kawo dalilai abinda manzon Allah ya ko sahabi yayi wannan shine addini ya dan uwa to duk abinda malam usmi ne faɗa gashi ya kawo dalili da ya ce hannaye za a kai su gaba ya kawo hadisi da ya ce hannaye za a tsaye da su daidai kafada ya kawo dalili ba molanka yake yi ba duk abin da ya bada sai ya bakin da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ma nan abin da malai ce yan yatsu su haɗe mulsikan ba'dwa bi ba'd sai ya ce rawa Abu Dawud akwai hadisin Abu Dawud min hadisi Abi Humayd daga hadisin sahabi Abi Humayd radiyallahu anhu fi ruwayatin a wata ruwayar fa'iza sajada idan manzan Allah zai sujada wata aidaihi ghairar mubtarishin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam iya shimfiɗa hannayensa a ƙasa amma ba mubtarishin ba ba irin shimfiɗa wadda dabba take yi ba ba haka ake yi ba ba haka ake yi ba yi ne iftirashi wannan daga nan ɗinka hannun ɗin ke taɓa ƙasa wasu har yanzu suna irin wani sujada in sun je sujada ya su yi haka duk hannayen sunan ya taba kasa ba haka ake yi ba ghairu muftarishin an hana ka wannan to wani za ka yi dogaro ake akan tafuka ana ganewa ka dogara akan tafikanka ba ka shimfiɗa su kwanta ba wannan shine ghairu muftarishin wala kabiruhuma manzon Allah idan zai sujada ba dunkule hannayen sai yake ba ba kama su yake a gude ba wastaqbal bi atrafi asabihi alqibla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya me yake yan yatsunsa na hannun na hannayensa su kalla alqibla ana ganewa yan yatsu duka su kalla alqibla ba kuma shimfida zara'insa yake a ƙasa ba a'a dafewa yake ya dafe yan yatsunsa a shimfide sashin su a hade da sashi sannan kuma su kalla alqibla wannan shine abinda sahabbai suka ce manzon Allah yana yi wafi ruwayatin a wata ruwaya fasajada fantasaba ala kafai mazan Allah idan yi sujida iya dogara akan tafukan hannayensa ine fantasaba ala kafaihi sai dogara kan hannayensa wa rukubatai da guyoyinsa wa suduru kadamaihi da can kirjin kafafuwansa sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajid a lokacin da manzon Allah yake sujida abu na biyar ya atadilu fi sujudi ana so masallaci ya nutsu a cikin sujadarsa ka nutsu ka jigo domin kana ganawa da Allah ne ba a san wargi yanzu ko gaban wani mai girma ma kaje a duniya ai za ka nutsu musamman a ce akwai kwarfawa kusa da shi ko wani da bulala ko da kulki wanda ba wargi ba wasa domin kuma gaban Allah wanda yake da mala'iku da zabaniyawa a gaban Allah ne min babi aula ka nutsu iya attadilu fi sujud ka daidaitu ka samu nutsuwa a yayin da kake yin sujada yani yaj'aluhu ala dabi'atihi ka daidaitu kai sujada akan dabi'arka fala yamudda zaharahu karka meke bayanka gaba daya wala yuqawisuhu karka yi baka da bayanka kama yaf'aluhu annas ko kama ya faru ba'adu nas kamar yadda wa'ansu daga cikin mutane suke aikatawa ta ci duhu za ga wani a sallah iya muddu zaharahu iya shimfiɗa gadon bayansa a miƙe hatta innaka ta ƙulu har kai za ka iya cewa amun tabahin ko kuwa sajid wannan kamar irin press up ɗin yake yi press up an gane ko irin abin da yan kwallon gaban nan suke yi su shi fuda hannun su dinga yin haka din nan to kace mutum irin wannan yake yi zai sujjada masu ya dame bayansa gaba daya iya sujjada fa sujudu laysa fiha madu zahar a sujjada ba a ce dole sai ka meke gadan bayanka gaba daya ba bal az-zaharu yurfa wa ya'lu gadan bayanka ana so ya tahe sama ya tudu hatta yujafi an fakiraihi har bayan kaɗin ya rabu da cinyoyinka ana ganewa in kai sujjada ka durkusa kan gwiwoyinka to ana so a ga tsakanin gwiwarka da nan maɗauran wandonka ya fito fili gadon bayanka kuma iyaye tudu ba kashin fitar da shi gaba ɗaya wa haza ƙala annabi sallallahu alaihi wasallama e ita dilufi sujum sai mazan halarci ku daidaito a cikin sujjada wa haza imtidal wannan daidaituwar alladhi yaf'aluhu ba'dun nas ko wannan jan gadan bayan da ake da shimfida shi din wadansu daga cikin mutane suna aikatawa fi sujudi a cikin sujada yazunna annahu sunna wai har ma suna son hakan sunna ne a bal huwa mukhalifun li sunna wannan sabawa sunna ne ba sunna bane bal haza min al bid'ah malai ce wannan bid'a ne mutum a ce sai ya miƙe bayansa gaba daya li'annahum yaf'aluna zalika ta'budu lillah domin suna aikatawa domin suna ganin bautar suke wa Allah wa sunna lam tarid bihi kuma sunna bata zo da shi ba wa fihi mushaqqa shadida alal insan kuma haka akwai takuruwa mai tsaini gaban dan adam kai me yake cikin ka da bayan ka zaka takura da yawa li'annahu izam tadda idan ka me yake gadan bayan ka ta'milu saqalil badni alal jabha to duk nauyin jikin zai koma kan goshi gaba ɗaya kuma wani kanat a rukubatihi kuma wuyanka sai nemi ya gajiya wa shakka alaihi zalika kathiran kuma wannan zai wahalar da kai da yawa as sunna abinda sunna ta tabbatar an tarfa zaharaka ka daga gadan bayanka wa an tujafihi an fakizaika kuma ka dan nesan tahi da cinyoyinka li anna tam la an tamudda an tamud yawa la an tamtadda an tamtadda ba wai ka meke gadan bayan ba la an tamtadda ba ka meke gadan bayan ba wa hunaka farqun bainal imtidad wa raf'u dhahab malike cewa akwai bambanci tsakanin meke gadan baya da kuma sa gadan baya yayi tudu yayin sujada was sunna sunnar manzon Allah a sallah lam tarid bi kauni al insani fi sujudi yamuddu zahara bata zo cewa dan adam a cikin sujada ya meke gadan bayan sa ba wa inna ma waradat bi kaunihi yamuddu zahara ana so da yi a gadan bayan kai daidaita kuma yayi tudu fi halin ruku'i ayinin ka na ruku'i wa ala kulli halin law kana hadha huwa sunna la tahmilu al-insan lakinnahu laysa huwa sunna ita duk da wannan ma dai da me yake gadan bayan gaba dai sunna ne to da dan adam dole ya kadan tunda sunna dole a aikata ta amma lakinnahu laysa huwa sunna wannan ba sunna bane duk wanda ga iyayi ma ba sunna yake aikata ba abu na shida yansibbu zira'ihi zaka dogi akan zira'inka wannan shine zira'i wannan za ka dogara a kansa ba ka meke shi a ƙasa ba ana ganewa wayar fahuma ka ɗaga su su ma sama falaye ya fi suɗu huma alal arzi karka shimfiɗa zira'inka a ƙasa wa alaru kuma tun yi kuma karka shimfiɗa zira'inka a kan gwiwoyinka rawa abu dawud malam abu dawud a cikin littafinsa min hadisa abi horaira hadisin abu horaira manzan allah sallallahu alaihi wasallama iza sajada ahadukum idan ɗayan ku zai sujada fala yaftarish yadayhi karke kare shimfida zira'insa iftirashil kalbi irin yanda kare yake shimfida kababuwansa wal yadumma fakizaihi kuma kare hade su da cinyoyinsa rawa muslim an barra radiyallahu an akwai hadisi a cikin littafin muslim daga sahabi barra bin azif Allah ta'ala kare da shi kale ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na cewa iza sajatta fa za a kafaika warfa mirfaƙaika idan za ka yi sujada ka shimfiɗa tafukan hannunka sannan kuma ka ɗaga zira'inka ka shimfiɗa tafukan hannunka ka meƙar da zira'inka ba a shimfiɗar da shi a ƙasa abu na bakwai yujafi adudaihi an jambihi idan za ka yi sujada ana so ka nesantar da hannayenka daga cikin haƙarƙarinka illa iza ka na fi saffi sai dai idan a sahu kake sahun kuma an matse ka bayan da za ka yi ga wannan iya nuna mana kan cewa a ɗame sahun nan a matse da yawa shi ma ba suna ba ne in an matse da yawa a sahu to akwai wani abin da ba za ka yi aikata shi kaga yanzu an ce masallaci ya buɗa haƙarƙarinsa da hannayensa amma in sahunku ya cika ya masu wannan sun da ba za ta aikata gun ba dole kowa a matsalan zai wani su jada ɗin ko ba haka ake so ba illa isa ka da fi safi fi salati ba inna wala ya fa'alu zalika idan kai ga sahu musamman sahun da aka matsa ka hakan ba za ta aikatu ba li'annahu law fa'ala hadha la dayyaka ala jarihi da zaka aikata wannan sunnar ka buda to zaka takura wa gefanka wa azahu ka cutar da shi wala yanbaghi an yaf'ala nahayan min ajli sunna kaga wani fiqi huma ya fito anan go an gane wala yanbaghi baya kamata ka saurara da kyau kaji baya kamata an yaf'ala nahayan ka aikata wani abu da aka hane ka min ajali sunnati akan raya wata sunna guda daya an gane fikihu magana ko ba gane ba an gane a wacce malami ya ce ya gane ku to yi mana bayani me baro eh mm e haka muka fassara ya ne rubuta to amma ya ce wala yan bagi an ya fa'ala na hayan min ajiri sunnati baya kamata ka aikata wani abin da aka hane ka shi akan raya wata sunna shi ne ce kun gane fikihun magana ba gane ba abin da yake so ya ce anan shi ne cutar da mutum hatta a cikin sallah bai da kana manzon Allah da kansa ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dh jarahu duk wanda ya imani da Allah ya imani da kiyama za ta tsaya ba zai cutar da makocinsa ba eh eh kuma a cikin sahu ko sai haka a yi ma ba daidai bane ai wani baka da hannu haka ba daidai bane hannu me kadda shi yake kalli alqibla to cutar da makoci ko a cikin sahu ne manzala ya ne akan wannan shi kuma buɗe hannaye kada su makale a cikin hakarkari ya sunan wannan aikin sunna to karkace za ka yi sunna a sallah kuma ka yi abin da aka hane ka sai ka haƙura da sunnar domin karka cutar da ɗan'uwanka wani yana fikin hun ikar ya buɗa sosai in buɗawar za ta za ka takura ɗan'uwanka amma amma akwai space ɗin da ba za ka takura ba za ka buɗa amma in ka buɗa za ka takura masa ya kace karka buɗa ɗin domin kiyaye haƙƙinsa da karka cutar da shi a nan mun karanta wani hadisi a baya wani ya kawo manzan Allah koke iya yawan samun wasuwasi a cikin sallah sai manzan Allah ya ce idan ka ji wasuwasi a sallah ka yi a oziya ka tofa a hagu da kai kana sallah ba an gane ka ce a uzubillahi minash shaitanir rajim hagu da kai sai ka ɗan tufi a hankali to sai mala yake cewa idan kana cikin zahufa hagu da kai ɗin akwai mutum idan kai a uzubillahi ka tuba masa ba zai cutu ba to sai aka ce karkai wannan kai a zuciyar kai ka ce a uzubillahi mai cikin zarji ka ga waccan sunna ce akan ka aikata abin da manzan Allah ya saka to me yasa ba za ka yi ba za ka cutar da wani sai ka ce ka haƙura sai ka yaƙuzi a zuciyarka haka ake yi wani a mace aiman zan Allah ya ce ni hi zan yi wannan ba fi kewa a wannan suna nawa kai hatta manzan Allah ya ce zan rantsa ya kan abu na yi rantsuwa ba zan yi ba amma idan na ga yin akwai alkhairi sai na yi abin da ya ka fara manzan Allah ce zan rantse na ce ba zan yi abu ba idan na ga rashin yin ya fi alkhairi sai na yi abu kuma na yi kafa haka yake yi haka yake wani yana fikin rayuwa kuma yana fikin addini karka zama ɗan izalan ƙauye a jin abin da malam gira rugun Allah ku karka zama ɗan izalan ƙauye wai ya je neman aure ne ya to shi ba ɗan izala ne kullum wadansa a ɗage da asuwaki shi ba ya yadda a to kana nema ba zo da karan laba ba tukun he kabari sai ta zo zaka ce to kai ba ahlus sunna ne to amma kana nema ya zaka yi wannan dokoki ai ba za su yi ba an fahimci wannan saboda ka sunna fahimtar addini shine zaman lafiyar ka sau da dama za a yi ta karatun wajen ɗabbar karatun kuma sai a samu matsala ɗabbar karatun a cikin mutane matsala zai bayar domin ba a yi fikihun karatun ba ne karatun kawai aka yi ba a yi fikihun shi ba allah ta'ala ya samu dace malik ce cewa a walayen bagi an yi fa'ala na hayan min ajili suna baya halatta mutum ya aikata wani abin da aka hane shi domin raya wata sunna kamar yadda mala ya kawo ana ana ganewa wanda bugun ya bace mun maru ba ma na'am na'am yawa na farko ku ina zuwa da yin yawa walayen baki an yi fara na hayan min ajiyar suna walakin indal mujafa latin harif al'asabi amma lokacin da kake buɗa hannayenka ka kiyaye kar kuma ka juya su kamar yadda malaye faɗa kenan kokarin budawar kai kare sa kuma kai baka da hannayen ka shi ne ke shiga kula walakin inda indal mujafa lokacin da aka ce kaɗan ware hannunka daga haƙarƙarinka da wulatan hariful asabe karka yadda ka karkatar da 'yan yatsunka bal ta kunu asabe mustaqbil alqibla abinda ake so da kai 'yan yatsunka su kalla alqibla wa fi sahih bukhari an abdullahi bin malik بن بن بوهينة رضي الله عنه قال كان إذا صلى مثلا الله يكسنشي إذا زي صلى فرج بين يديه iya buɗe tsakanin haƙarƙarinsa da hannayensa hatta ya badu bayadu ibdaihi har sai a gano farin nan haƙarƙarin sallallahu alaihi wasallam wa rawa muslim an maimuna radiyallahu anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada law sha'at bahma an tamurra bayna yadayhi lamarrat manzan Allah idan yi sujjada da ‘yar karamar dabba ta yi nufin za ta wuce ta tsakaninsa da ta wuce walin nasa'i kana yi za sajjada ta jafa ya dai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan zai yi sujjada iya nesa da hannayensa a kan haƙarƙarinsa hatta lau an na bahamatan ko bahamatun da ‘yar karamar dabba ta yi niyya a ratta an tamurra ta ta yi dai marat ta wuce ta tsakanin kirjin manzan Allah da ta wuce don budawa da yake warawan nasa'i min hadisi abi humayd radiyallahu an idza awa ila al-ardi sajida manzan Allah idan yana baci kasa zai sujada jafa adudaihi iya nesantar da hannayensa an ibidaihi daga daga daga nan hakarkarinsa ko hammatarsa wa fata asabi rijlaihi kuma iya buɗa yan yatsun ƙafafuwansa na takwas iyar fa batsanihi an faki zaihi mai sujjada a sallah ya ɗan ɗaga cikinsa kare danne cinyoyinsa bai kunu zahar marfu'an sai bayan ka yi zamtu a daidaici na tara iyar fa faki zaihi an saƙaihi ka ɗaga cinyoyinka daga ƙorinka rawa abu daud min hadisu wa'il bin hujji radiyallahu anhu وفي روايه واذا سجد اذا ما زن الله ذي سجدا فرج بين فخذيه عن حامل بدنه iya raba tsakanin cinyoyinsa da kuma abin da yake dauke a cikinsa an shay'in min fakiraihi daga wani yanki daga cikin cinyarsa iya dagawa baya dan fare cikinsa akan cinyoyinsa sallallahu alaihi wasallam to ina ganin mun zo gun da zamu tsaya sai a sa babbar alama a wannan an gane ko a sa babbar alama za mu tashi a nan ba ta goma in Allah ta'ala ya raya mu ya kai mu lokacin da za mu dawo abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya bi mana idan Allah ya kai mu ranar juma'a za mu rufe wannan karatuttukan kuma domin matsowar azumi insha Allah ranar juma'a in Allah ya kai mu za mu rufe wannan karatuttukan sai Allah ya kai mu bayan sallah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana na'am a wannan ka basu sai ran juma'a makaranta wani ya yi sallama a can wa alaikum salam to bismillah idan an yi sujjada idan yi kabar harama eh yayi me eh ina sa alama ne ban ji abin da ka faɗa mm daga kabbara daga hannu babu abin da za ka yi suka mai da yi girji gaji an gane ku ba ce sai ka saukar da shi kasa ba sannan ka sake ɗaukowa ka sake girji ba aka ce haka kana kabbara ka ɗaga hannayenka abin da zai biyu baya kuma ka mai da yi ka girjin ka ya haka shi abin da za ka yi kira wannan shi ne insha Allah wallah wala wa alaikum salam iya ta zo da ruwayo guda uku wani lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam zai daga hannun da kabbara gaba daya wani lokacin kuma sai ya daga hannun sai ya yi kabbara wani lokacin kuma sai ya yi kabbara sai ya daga hannun duka mun karanta a baya wannan duk mun karanta kwarai da gaske ga koma wajen takabbatul ihram duk za ga yanda ya bayani akan su wa alaikum assalam eh su ba za a hada su ba ana so a buɗa su domin su kafa a ƙasa kuma suna ana ya shimfiɗa su ake na ƙafa kuma doge su ake aka a kan su ake so a yi sujida a gane? yau walaikun salam ɗagowa daga rukui na'am eh kabbara idan za a ɗago daga rukui ai sami Allah sami Allahu liman hamida ake cewa eh daga hannu zaka ce ba kabbara bai kace ana daga hannu idan an taso daga ruku'i haka ne ko yawa shi kuma daga hannu mazala ce an ruku'i wa ba'dahu ne ruku'i zuwa baya kabbaran harama zaka daga hannu tafiya ruku'i zaka daga hannu dagowa daga ruku'i zaka daga hannu shikenan tafiya sujada dagowa daga sujada komawa sujada duk ba daga hannu a wannan wurin an ruku'i ma ba da ka fahimta wallahu ala allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ta'ala ka taimake mu ka samu yi lafiya mu gama lafiya ka amshi addu'o'in mu ka ba mu lafiya da zaman lafiya abin da ya dame mu Allah ka mana maganin shi Allah ta'ala ka ba mu alkhairin duniya da lahira ka raba mu da shirin duniya da lahira Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji mahaifanmu ka samu yi lafiya mu gama lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum